نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم ورحمة الله وبركاته
يومنا تقص قوتهم المحرم يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا يهود أربعين تقص وأن يدين إلى عشرين أكو قوة شدة شكرا تدبو عشرين شدة muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul anbiya mun tsaya daidai aya ta goma yau za mu tashi a kan aya ta goma sha ɗaya Allah ta'ala ya ce wa kan qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin wajen Allah ta'ala ya ce so da yawa kasomna muka karya muka tarwata muka hallaka min kwamyati wasu garuruwa ko wani gari ko mutanen wannan gari kanat zalimata ita wannan alkaryar mutanen garin sun kasance a zalimai mutunta ne ma'ana kafirai wal kafiruna hum zalimun kabarai su ne a zalimai ba zalincin da kai kafirci ba zalincin da kai shirka da Allah to sun zamanto mushrikai kafirai ba bayan Allah bane kuma sun kunta kama bayan Allah sun cuta musu Allah ce to so nawa muka halakar da irin waɗannan ai suna da yawa wa in sha na ba da qauman akharin Allah ya ce kuma muka halicci waɗansu mutane bayan su na daban ana muka tado da wasu mutane da aka halakar da su halakar wasu bai sa rayuwa ta tsaya ba an ci gaba da yin rayuwa kuma نعم
ko ba ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya tafi da shi to shi kenan ya tafi tafiya shi ba ta na a ci gaba da rayuwa don ba shi kadai ne Allah ya halitta ba Allah ya halitta bayi da dama ma'ana Allah ta'ala cikin wannan aya mai girma yana tsoratar da waɗannan azzaliman waɗanda suke karyata manzan Allah wallahu alaihi wasallam gaba da abin da Allah ya aikata ga al'ummomi waɗanda suka gabace su waɗanda suka karyata manzanni waɗanda ke gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yake ba da labari cewa da yawa mutane sun yi irin aikin su na karyata annabawa na karyata manzanni na karyata sakon Allah Allah ta'ala ya hallaka su ba su suka fara ba duk wata shiriri ta an kana yin fito akwai wanda ya gabace ka duk wani kirki da mutunci in ka kana yi to akwai magabacin ka ba da kai aka wara ba kuma da kai za ka yi to saboda haka akwai mutane da yawa da suka yi irin aikin da mutanen da suke karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi Allah ba da labari Allah ya ya hallaka su gaba dai sun kare Allah ta'ala in ya tashi sai ya ware masu imani mara imani sai Allah gaba daya ya kawo karshen su mu ba albarkacin mahaifi sallallahu alaihi wasallam ake kyale shi albarkacin ma'aiki na ke kyara waɗanda suke karyata Allah da annabi amma ba ga ba alamomin da suka gabata gaba daya Allah zai ware mutanen kirki mutanen banza Allah ya hallaka su gaba kuma su azaba mutanen kwarai suna kallo a hallaka waɗannan mutanen banza kuma shi kenan an gama su kuma su ci gaba da rayuwarsu haka Allah ya ma fir'auna da mutanen shi haka Allah ta'ala ya ma samudawa ko yama adawa yama mutana annabi shu'aib yama mutana annabi lut dukkan al'ummomi waɗanda suka kare ta Allah sai ya wani sai ya hallaka waɗanda suka gaskata suka yi imani da Allah sai Allah ya wasu su gaba da rayuwa to Allah ta ala ya ce su yi hankali su kiyaye azaban Allah subhanahu wa ta'ala domin ba su yi wadancan alheri ba sai Allah ta'ala ya ce falamma a hasu ba sana to lokacin da suka hango azabanku shi ne a hasu suka ga azabanku suka hango da idahum min hayar kuduna sai ga su suna ta gudu su barta kar ta kama su ma'ana waɗannan waɗanda suke kare ta allama da manzanni lokacin da suka hango azabar Allah da fushin Allah ga yanayi ya sauka gare su ba su samu damar komawa ba kuma babu hanyar da za su tsere ma wannan azabar babu ab- ba abin da za su yi su kare kansu daga wannan azabar me suka yi sai suka shiga gudu da kawawarsu me yasa saboda nadama da kuma damuwa da sun sani da ba su yi ba sun shiga cikin bakin ciki akan abin da suka aikata da kuma guje ma azabar Allah subhanahu wataala kar ta sauka gare su to lokacin da suke gudu Allah subhanahu wataala sai ya ce masu la tarkudu Allah ya ce kai ku tsaya ku bar gudu warji'u ku dawo ila ma utriftum fihi ya zuwa abin da aka ni'imtar da ku a cikin shi ku dawo zuwa ga nemomin ku ma'ana ah, babu wani abu da zai kare ku daga wannan azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala wa masakinikum ku dawo zuwa gidajen ku la'allakum tus'alun tabbas sai an tambaye ku game da annabawan da aka aiko muku sai Allah ya tambaye ku game da su da suka zo maku me kuka ce musu wace amsa kuka ba su suka kira ku zuwa ga Allah subhanahu wataala kun yarda da cewa Allah ya aiko su ko ba ku yarda ba sai an tambayi saboda ka gudu da nadama da jin haushin da kun sani da ba ku yi ba duk ba zai amfani ku ba ka in dai kuna iyawa to ku dawo zuwa ga jin daɗin da kuke gabanin zuwa azabar Allah subhanahu abubuwan da kuke ci na dadi waɗanda kuke sha na dadi abubuwan sha'awa na rayuwa ku koma gare su mana ku dawo zuwa ga gidajen ku waɗanda kuka kawata su kuka gina su da kyau kuka yi masu ginin da to gini ne in kaga ya lalace sai sarauta Allah ku dawo ku ci gaba da rayuwa mana ku dawo zuwa ga duniya ku wadda ta ruɗe ku wadda ta shagaltar da ku har sai da al'amarin Allah subhanahu wata'ala ya zo gare al'amarin Allah na hallaka ku kada ku koma ga waɗannan abubuwan waɗanda kuna ganin cewa ai da ma rayuwa ba komai bace ne la hayati na duniya ba komai bace mace rayuwa mace ta duniya da ku koma zuwa ga rayuwa ku je ku zama cikin wannan rayuwa zama dangalgal in kun ku koma ta rayuwa suke ba ta gudu su tsira daga azabar Allah su kai gudu suke yi da kawawansu domin su su tsira da rayukansu daga wannan azaba da Allah ta'ala ya aiko musu in ana ta kai bahaushe ce ai ba ta kaya Gaskiya.
ko ba haka ba Gaskiya.
to kawai da haka Allah subhanahu wataala ya ce ku koma ku je ku ci gaba da jin daɗin da shagalin da more rayuwa ku je ku ci gaba da yi mana ba kun ce ku kawai an halice ku dan ku yi rayuwa bane kawai ba dan ku bauta ma Allah subhanahu wataala ku kare ta shi da ibada ba to a je a ci gaba da rayuwa mana ku koma cikin gidajen ku ku samu natsuwa ku samu nema ku samu girma Allah subhanahu wataala yana gaya musu wannan magana ne ba dan komai ba saboda dan Allah ta ya sanya su kuka kuma dan su zamanto wato abin lura wa'azi ne ga wanda ya ya zo bayan su ga irin yadda ya kasance gare su kai ma in aka sa kai to ga irin abin da zai samu duk da Allah ba zai hallaka ka ba akwai mutuwa za ka tafi ka bar wannan rayuwar matukar dai ba ka gaskata Allah ba ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya ce qalu ya wailana sai suka koma suna cewa ya bala'in mu wayo mu wayo kan mu mun mutu mun lalace inna kunna zalimin lalle mu mun kasance a zalibai ne mun kasance mun cuci kanmu mun zalunci kanmu mun kwari kanmu mun hana mala'ikan mu haƙoƙin da ya kamata mu ba su kamar ran kaɗan da yana buƙatar imani da Allah imani da ma'aikan Allah ranka yana buƙatar gaskata Allah gaskata annabin Allah yanda jikinka yake buƙatar abinci da abin sha da kayan moriyar rayuwa yanda jikinka yake buƙatar waɗannan to haka ranka shi ma yake buƙatar harakoci na addini duk wanda a cikin ran shi babu harkokin addini matacce ba ya da rai domin rayuwa ta gaskiya ita ce rayuwar rai ba rayuwar jiki ba ran nan shi ne ba ko bayan mutuwar ka zai ci gaba da ni zai ci gaba da aiki za a ci gaba da mai nema ko a ci gaba da mai azaba kaga a shi shi yake so ka raya kuma rayar da shi babu wahala sai ne kake gana abin kamar wahala to yayin da ka je ba ranka abin da ya kamata ka bashi to ka cuce shi ka zalunce shi ka biyo mai hakkin da yake bukata kamar jiki ne ba jiki in ba ka baya abinci me yake yi na da wanda ba ya ci abinci me yake yi hallaka yake yi wata cuta za ta kama mutum ya ta jiya ya ta jiya daga nan ya mutu to haka rai rai shi ma yana fitowa ga kada ganga jikinka kana yawo ga ran cikin jikinka amma ya mutu saboda babu imani a cikin ba imani da Allah ba imani da ma'aikin Allah ba imani da alkur'ani ba sallah ba salati ba sadaka ba zikirin Allah ba sallah farilla ba tanafila ba kyautata ma iyali ba kyautata ma iyaye ba kyakkyawan zama da mutane duk wani abu babu shi tare da shi to tamkai jikin da ba ci ba sha to baka ga jiki ba ma da ci da sha in ba ya samu wasu abubuwa me yake kullum ka fito gaye ka sha ruwan ka fito amma ba ka cin nama a wata ba ka ci a wata biyu ba ka ci a wata uku ba ka cin nama yaya ayo kayo ce cikin mutum zai lalace dan bananan nan ba ka samu dan lemo orange din nan ba ka samu dan abubuwa ne su gwaba duk kayan marmarin nan kanana kanana waɗanda suke masu arhani kana ya ba da dala goma ba ka guda duk sun gagara to sai jikin ka kaga wasu abubuwa sai rage da yawa cikin shi amma ka ga kana ci kana koshi amma wannan koshin ba shi kadai ne jikin ka yake bukata ba a wata biyu wata uku baka cin kaza balle zamu baka cin tantabara baka jiki duk zai lalata jijjinin ka sai ya rai tare da cewa kana ci kana goshi amma jikin ka so yake ka zaki ci mai abubuwa da yawa in ka samu ko da ka ne ko da irin wannan ya gara a ka miƙa mai nama idan yanko maka tsoka biyu kame da miyan kafin a ganin kuɗi sai dan ji daɗi sai dan toho inda aka samu wata matsala sai ga wannan yan tsokokin sun cika wurin amma kana rayuwa babu wannan wannan ba akan duniya ne ba to ina ga ce wata ba ruwanka da addinin Allah wata biyu ba ruwanka da shi shekara ba kawai shahoriyar ka kake abinda ka gada ba kada kake ya za ka rayuwa da haka suka ce ya waila na inna kunna zalimi na suka ce wa yau wa yau kan wa mutumin lalace lalle mu mun kasance a zalimai wa suka zalunta kan suka zalunta sai Allah ta'ala ce fa ma zalat tilka da'wahu wannan addu'a ta su bata bushe ba suna yin ta ba hatta ja'alnahu har sai da muka sanya su hasidan muka sanya su gerbabbu muka gilbe su mana muka zubar da su ƙasa suka faɗi da ƙasa warwas kamar yadda ake girbin hatsi kafin girbi ka da karan ake gasa ko ba ka su ma Allah ya bar su kada a ƙasa kamar yadda ake girbe hatsi ko dawa ko masara haka su ma aka yi musu khamidina kuma sun yi shuru in ba su moci sai jikin kawai ba su iya hotsawa saboda Allah ya cire masa ne sakamakon me sakamakon azabar da Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar da ita gare su to abin da ya faru da ni suka ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana ma mutanen makka da ire-iren su jan kunne cewa abin da kuke ba daidai bane na karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne mai gaskiya annabi ne mai amana mutumin kirki ne ko kun san haka sai ku kawo irin shi ba za ku iya kawo ba to dan me kuke kayyade shi dan me yake gaya muku sabon Allah kuke ba da gaskiya da wannan sabon Allah to idan kuna yin wannan dabi'a ku san cewa al'ummomin da suka gabace ku na annabawa waɗanda ba su ba da gaskiya da annabawan ba irin aikin ku suka yi amma ga abin da Allah ya musu kamar yadda Allah ya ce wa kam min qaryatin ahlakna fa jaa abasuna bayatan aw hum qailun Allah ce so nawa muka hallaka alƙarya da mutanenta azaban mu ta zo musu da daddare ko kuma ta zo musu da rana suna kwana suna kwana rana ko kuma cikin dare suna kwana ta zo musu so nawa aka yi da Allah وما كان دعواهم إذ جاءهم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين كلا كلا يند سكي تي lokacin da azabar mu ta zo musu ba komai bane cewa suke yi lalle mu mun kasance azzalimai ne mun cuci kanmu mun zalunci kanmu da mun sani da mun ba suwa da suka samu suwa da suka samu suwa da suka samu Allah wadaran suwa ne Allah ta lace kai Allah ku jala mutane ba ku da hankali ko ba kun san wani da ya zo muku da gaskiya ya yi suwana ba ya kai ba ku ɗauki magana shi ba kuka saurari magana suwana na ce kun shiru yake nan aikin gama ya gama kawai Allah subhanahu wa ta'ala idan azaba ta zo to Allah baya karɓar tuban mu in ka bari sai da Allah ya kama ka sa'an nan ka ce ka tuba to Allah ba zai karɓi tuban ka ba saboda tuba ce ta dole ko ba haka ba tuban dole ne ba tuba ne na zaɓin kanka ba kuma so ake kai tuba na zaɓin kanka kana cikin ƙarfi kana cikin lafiya ka je kai na bar shegan kaza ba ta da wani amfani ba na ƙara amma yayin da ka ji matsuwa ka rasa gaba ka rasa baya kace na bari ba ta zama magana karɓar tuba ko wanda zai ta tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'ati حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار mutum ya kokari ya tuba yana cikin lafiya yana cikin aminci yana cikin karfin jikin shi yana cikin san abin ya nuna ya fi san Allah da wannan abin bare ba shi a lokacin nan ne tuba zai wata amfani Allah ya kiyaye sai Allah ta'ala ce wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin ba malinci sama da kasa da abin da ke tsakanin su ba alhali dan bai ta wasa ba ba da Allah yana bada labari a cikin wannan aya cewa Allah subhanahu wata'ala bai yi sama da kasa ba saboda wani ba ko saboda wasa ba ba tare da wani amfani ba ba da Allah bai yi duniya ba don a yi wasa ba ko da a yi wargi ba Allah bai yi ka dan wargi ba Allah bai yi ka dan wasa ba Allah ya yi ka dan bauta Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci abin da ke tsakaninsu saboda gaskiya kuma saboda tabbatar da gaskiya domin Allah ta'ala ya yi su ne saboda bayan Allah su rike dalili a kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicci mai girma. Allah ya yi duniyar nan ne don kasan girma Allah. don kasancewa Allah ta'ala shi ne wanda yake tafiyar da duniyar nan kuma yana tafiyar da ita da hikima ya ba wannan ya hana wannan da abin da ka sani akwai kishi lafiya tana da kishiya wadata tana da kishiya rayuwa tana da kishiya ilimi yana da kishiya mulki yana da kishiya duk abin da ka sani to yana da kishiya to duka wannan hikima ce ta Allah kuma Allah da ya yi iri daya da ya zo a rayuwa da rayuwa ba ta yi daɗi ba to Allah ya yi duniya ne saboda ka gane cewa Allah mai hikima duk yanayin da ka samu kanka kasancewa kai kana cikin hikima Allah ne idan kana kallon wasu sun hika to gari ba ba za ka ga kayan wasu da yawa da haka ne ba Allah yi ka don ka sa Allah ta'ala mai yawan rahama ne da yawan jin kai wanda Allah ta'ala shi yake da cika gaba ɗaya shi ne cikakken malici gaba ɗaya cikakken abin bauta wanda ta ko'ina cikakke ne kuma Allah ta'ala shi ne abin yabo abin godiya gaba ɗaya abin da Allah ya maka mai daɗi mara daɗi ka gode ma Allah in ka ji daɗi ka ce alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tutimmu salihat in ka ji waya ka ce alhamdulillah ala kulli hal ka gode ma Allah da yanayin da kake sai ka samu wani yayi ka mutuwa idan kura ta rike ma nan to kai tunanin wani na can zaki yi kuma akwai idan ba ka da godala wataƙila ka ci ka koshi to shi wani bai cin ba kuma babu godala da kana kwancewa ka da lafiya ka juya nan ka juya nan ka san wani shi bai ba san juya shi da ake ko shi ke juya da nan sai dai ke dan ne ba ya bar mu mu gode ma Allah subhanahu wataala sai ya sa mu ta fushi mu ta jan haushi don abokan ka suka shigo wurin ka baka da lafiya sai kai ta kuka kukan da kake ga sunan su suna kai da kawo kai kana nan kansu to bai kamata ka yi irin wannan tunanin kamata ya tunanin kai ce wa tun da haka iya tuna cewa ga mutane na kai da kawo to ka tuno Allah ma halicce wannan tunanin da kake na kuka ne za su yaba sai a kasu zo su duba ka su cewa ne ya yi Allah ki bada lafiya kai hakuri ciwo ne ba mutuwa bane wata rana zai ga sai aka abin da za su yi maka ciwo je su nemi likita amma hakikanin wanda zai baka lafiya ga dan shi shi Allah kuma ka ki صل shi وسلم على نبينا محمد ba ka tashi yin kukan sai ka ga mutane ina ma kai kada kake yin kukan ka kaga kuka ne kai saboda Allah wa rajulun zakara Allah khaliyan fa badat aynahu kaji da cikin ɗaya daga cikin mutane guda masa wanda ya tuna Allah yana shi kada mu muke da kuka ka kuka ne kai na nadama ka ga- ka gwada ma Allah subhanahu wataala kai nadama yanayin da kake ciki to duk lokacin da ka shiga kowane yanayi to ka gode ma Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala ya duniya ne dan ka gode masa duk kowane yanayi Allah ya yi duniya haka ne saboda ya nuna ma shi ne madauki shi ne mai gaskiya a cikin magana shi wa asu da kuma min Allah hadisa wa ya kai Allah subhanahu wataala labari mai gaskiya Allah ta'ala ya yi duniya saboda ya nuna ma manzannin shi masu gaskiya ne man ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin ya zo da gaskiya kuma ya gaskata manzanni cikin da abin da annaba suka ba da labari da shi dole ka yarda da cewa gaskiya ne kuma Allah ta'ala shi ne wanda yake da iko akan halittar sama da kasa duk da faɗin da ke gare su Allah ta'ala shi ya halitte su duk girman su Allah ya halitte su to Allah ta'ala wanda yake da iko akan haka yana da iko akan sake maido jiki bayan ya zama ƙasa bayan jiki ya zama ƙasa ya lalace ya ɓace Allah yana da iko ya maido shi ranar alkiyama ba dan komi ba saboda Allah ya sakan samu mutumin da ya kyautata da kyautata shi wanda ya munana kuma Allah ta'ala ya sakan ta mai da munana shi to Allah ta'ala bai yi duniya da wargi ba in kana cikin yan wasa waɗanda suka ɗauki duniya wurin wargi wurin wasa to ka bari ka tsare gida ya ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ka mai da hankalinka mutum na wurin wasa ya waɗe mu mutum na yana shirin ta ya wurin wasa ya mutu da shirin niyyar da gari kuma rayuwar ya ɗauki ta wasan ce kawai dan Allah mutumin da yake cikin yanayin wasa ne za a ce ma Allah Allah ya ce lau auradana an nattakhidha lahwa da mun so mu rike duniya gaba ɗaya saboda ai ta wasa a kaddara da mun ga daman yin haka to mu ne za mu ba ku ne za ku ce mu an yi duniya da wasa A'a, mu za mu ce mu je ku ta wani ga lattakhadnahu min ladunna Allah ya ce da mun rike duniya wurin wasa amma daga wurin mu mu za mu ce mu mutane ku kawai ku kawai اقتربت kore صلاة العشاء sai abin da kuka dama dama duniya wurin wargi ne wurin wasa ne in kun na fa'ilina Allah ce lalle mu mun kasance masu aikatawa in mun ga dama sai mu akwai abin da ya gagara Allah to wannan akan abin da za ka ce ba mutum mu je na yarda kasan kuna da jima da mutum ya ja ka ja ya ja ka ja to mu je na yarda na kai kaza yarda irin shi ne Allah subhanahu wataala yake nuna mu cewa da ya ga dama to da ya rike duniyar nan ba da yake ba da wadan wargi kawai da ya dauke ka mutane ma su dauke ka ai ta wargi ai ta wani wuri Allah ya ce wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ba malici sammai bakwai daga sai bakwai ba ba malici abin da ke tsakanin su ba saboda ai ta wasa ba ma khalaqnahuma illa bil haqq ba ma halitti sama da ƙasa ba sai dan gaskiya walakin na tsarahun la ya'lamun Allah ce sai da mafi yawan mutane ba sani ba wani wuri Allah ce wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila ba ma halitti sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su ba saboda banna saboda ai ta banna ai ta ƙarya ai ta abubuwa irin na ta'addanci ai ta abubuwa irin waɗanda shiga haƙoƙin mutane ne ba mai duniya da wannan ba zalika zannu alladhina kafaru Allah ya ce wannan shine tunanin waɗanda suka kafirta kafirai ke da wannan tunanin to idan kai ma ka dauka haka ka ka zama to kai ma kamar kafirai ke idan ka dauka yadda suka dauki duniya wurin wargi ne wurin wasa ma'ana yana daga cikin daukar duniya wurin wargi wurin wasa duk sana'arka in dai za kawo makuri to ba ruwan kai wata yi to ka dauki duniya wurin wani dan aikinka tunda dai aiki aka dauke ka ka yi tukutuku ka yi ciwaciwa ka yi ta abin ka yi murɗiya wurin a kan aikinka kake yi tunaninka wannan tunanin arna ne a tunanin musulmi ba ne aikinka an dauke ka ne dan ka rike amana duk wata ciwaciwa da wani wuri-wuri da wani babakere da za a yi ba ruwan kai ka dauke ka aiki ne wata ana biyan ka ka wadata da albashin da ake in bai maka ba kuma aka ki kara ma bara aikin ka tayar kaka ce tunda albashi ba ya zato dole sai an yi tuwatuwa dole sai an yi handama sai an yi babaki ne sai an yi rubda ci sai wasu kuɗi sun biyo ta hannunka ka zace su kawai yanzu wannan yana daga cikin ɗaukar duniya wurin wani wallahi ba wurin wasa ba ne kafta da kai wata sana'a ko wani kasuwanci ko wani aiki wanda ya saba ma Allah ya saba ma annabin Allah kuma ka ce haka za ka rayuwa an ka dauki rayuwa ka to ka dauka wurin wasa ne kawai domin ya ba wurin margi ba ne Allah ya kare amin Allah ta'ala ce bal naqdibu bil haqqi ala al batil Allah ya ce a muna jefa gaskiya akan ƙarya bayan maguhu sai gaskiyar ta rusa wannan karya din ta tarwatsa ta da fuskar jita da ta watsa ta gaba da ta kawo ƙarshen ta wanda alhaku wanda haka albatil inna albatila kana zahuqa wanda alhaku wa ma yubdi albatil wa ma yuhid in gaskiya ta zo ƙarshe kenan makarya ta kare to Allah ta'ala ya ce bal naqdihu bil haqqi ala al batil muna jefa gaskiya akan ƙarya fa yadnahu sai ta watsa wannan ƙarya din fa idan huwa zahir sai kaga wannan ƙarya ga garantawa sai ta lalace kamar yadda Allah ya ce innal batila kana saquqa lalle ƙarya ta zamanto mai wucewa ce mai karewa ce canza huƙa Allah ya kira ta nan kuma zahiku canza huƙa mai yawan wucewa ce kawai fa'uli sigatu al-mubalagha siga ce ta kai matuka nan kuma ismu fa'il ne kawai zahir ne tafiya ce dan kuma mai yawan tafiya ce ma'ana ya ta gaskiya in ta zo ta zo ta karya da aka shirya to sai ta ga bayan ta kowa ya shirya ta kowa ya dasa ta domin halitta ne ba Allah ba shi kuma Allah shine mai gaskiya to ya kawo ta dole duk abin da aka shirya ba gaskiya bai lalace na'am walakumul wai Allah subhanahu wa ta'ala yace kuma azaba ta tabbata gare ku min ma tasifun daga abin da kuke siffanta Allah shi yadda kuke siffanta Allah kuke kamanta Allah subhanahu wa ta'ala kuke cewa duniya dan wargiya ka yi ta dan wasa ba dan a gaskata Allah da annabawan shi ba ba dan a yi addini ba kuma kuna kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da siffofi waɗanda Allah ta'ala ana tsarkake shi daga irin waɗannan siffofi to abinda Allah zai maku azaba zai maku kuna kamanta Allah da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da iya maza ko yana da iya mata ko Allah yana gajiya ko Allah yana yin bacci ko Allah talaka ne waɗannan abubuwa da kuke sakamakon ku ranar kiyama shine azaban Allah Allah subhanahu wata'ala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wato bacci bai kama Allah subhanahu wa ta'ala ballantana ba gangani ko gangani ba ya kama shi balle kwana babban duka Allah ba ya bacci kuma bai dace ya bacci ba inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam Allah ba ya bacci kuma bai kamata ya bacci ba saboda shi Allah na'am
mu ne muke bukatar bacci mu ji daɗin shi kuma wanda ya barci haka dan ya tashi ya kwana zai ji daɗi in jikin ka bayan biya sai ya ji tashi ya ji duk wani tunanin ka in kuma kana jin kwana bai abin nan ba za ka ana ma magana kana eh haka ne haka ne ba ka- kanka ya yi nauyi so ke ya huta da kayi sai ka ji tunani na ta zo maka amma lokacin da ya zo ka ƙi za ka magana ma tana gagara sai da adam mabukaci ne mai tsananin bukata kana bukatar huta yawa amma shi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ba masana min lugub gajiya ba ta taba mu. duniyar da Allah ya yi ta ya ce mun yi sama mun yi kasa mun yi abin da ke tsakanin su Allah ta'ala ya ce kuma babu wata yar gajiya ma da ta taba mu. za ka kai in kai aiki na yini guda ma an kai duk sai ka ji gajiya bare ka yi aikin da ba na ka ba ka aikin da baka saba yin ba ko a gaba haka ne
a kawo a kawo ma kuwa jin kasa ko jira ka ce da kanta za ka sa a cikin gida ka samu buron ka kai kai sai ka je ba ka rasa kwana gaba daya a shahi ma sabar a shahi ce ga jiri ka kawai jiki gida yi domin ba aikin ka bane wani shawa ne zai shiga da wannan kafin kuma yake cikin gari neman wani aiki sai kuma saboda ba aikin ka bane shi kenan ya zai yi zuwa kwana biyu ana ana shiga ana garin ka sai ka ga ya ji kiwa ne ya an dai ji da kawo kuma kai ba rikin zaya ba shi saboda ka dauki aikin da ba na وهذا الله سبحانه وتعالى إلا أن ليس من شيء. الله يسامح ذاتي الله يسامح من الإيمان يسامح داري بالدنيا لا بيع
amshi bashi bashi a kulle
ina tambaya ko ya halitta mata su ziyarci makabarta su je makabarta ziyara ya halitta sai dai ba a so su yawaita zuwa ya halitta su je lokaci bayan lokaci amma ba a san yawan zuwa saboda zukatan su karyayyu ne sai su ta kuka labarin da namiji da namiji ko da bai ji daɗi ba sai suna mahaifi ko mahaifiya ko da ko ɗaya ko mata zai bar abin da zuciya shi zuciyar za ta koyo kai zafi amma ba zai kuka ba su kuma mata za ta samu shi da kuka guda kawo shi da kuka shi ke ke sa ya halitta su je ziyara kamari amma ba kullum ba lokaci bayan lokaci masu yawan yi maza Allah ya ce Allah ya la'ance la'ana Allahu zuwaratil qubur Allah ya la'anci mata masu yawan ziyarar kabari idan masu yawan yin shi ya ka hana na'am
kuma yana son ba zuciya zai ya ya zai yi wani matakai zai ɗauka wai don ya samu rayuwar mai daɗi rayuwar mai daɗi jin daɗi mutum da yana sallah kuma yana fuskantar matsaloli na rayuwa ko ya za a yi da magance waɗannan matsalolin gida na rayuwa da daɗi na kana ji kana sallah shi ne babban jin daɗi gaskiya ne da zaman tuba wa Allah kana sallah daɗin da kake nema kuma kai zai rubu Allah ya ba na'am kai ta addu'a ba abin da ya gagara Allah gaskiya ne amma kafin cewa babban jin daɗi shi ne kana bawan Allah ba ka wasa da sallah wannan shi ne daɗin da zai ranka ka har cikin kabarin shi ne zai tsayawa tare da kai kai tsaye gaban Allah haka dai aljanna amma dai wani daɗi da kake nema mai gushewa ne mai karewa ne haka ne amma dai ba a hana Allah ta ala bai ce kan mu nemi daɗi ba shi ke ba da daɗi ko mu nema wuri haka ne Allah bai hana mu cin daɗi da jin daɗi da shan daɗi da duk ya hana in ya sa amma sakamakon rashin samun kan mu yarda mu saki hanya Allah mun yi mun yi mun yi mun yi addu'a mun yi addu'a mun yi sallar dare mun yi ta rana mun sa malamai su yi mu shiru ba mu samu daɗi ba to kan mu yi watsi da kan mu yi watsi da da harakar ibada mu yi mu yi hakuri shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da duniya ga wanda yake so kuma yana ba da duniya ma ga wanda ba shi kakka taba tunanin cewa addini ba yi inda ga ya kana ta yi kuma ba gudu ba ja da baya amma kuma sai wala da rufe da mu ne kakka yadda kai ma Allah mutuwa za ta yi haka ne to abin da ka je ka samu ta wata hanya ƙarshe dai ba ba ya iya rike ka duniya ƙarshe ta haya za ka kawai to saboda ka kai hakuri ka ci gaba da nema wurin Allah kuma ka bi hanyoyi waɗanda Allah ta halarci ka nema dan ka ji daɗi ka nema ne Allah ya ba mu daɗi amin ya ba mu da wahala amin na kamar ya ya ce kamar yana cikin wasu iyalai wai yana fuskantar matsaloli ko ya halatta ya kawai ce wannan ne yake da shi kana zaune cikin gida tare da mutane kana fuskantar matsalolin gida haya ne ba yan uwanka ba ne haya ce ta raba karshe ya ce ka tashi mai amma in dangi ne yan uwa ne gidan ku ne na gari kuma kana fuskantar matsaloli to sai a ta hakuri a yi ta- a yi ta maganin matsalolin a ta kokarin sulhu da fahimtar juna a zanna ta sakamakon ƙaurace masu ya zama to ba ka san ma zuwa wani kawo kayan ke domin shi da sai a zanna a yi ta hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake zama da mutane suna cuta mai yana hakuri a wurin Allah ya fi alheri da mutumin da ya kasa hakuri ya tafi ya bar su musamman in ya zama to zamantakewa ce ta ta dangantaka ta jini da sai ka yi haƙuri ka yi ta ci gaba da zumunci a yi ta wayar da kai a yi ta ba da haƙuri a Allah subhanahu wa ta'ala ya raba ku lafiya na'am
sannan kuma ya addu'a ta tsaye zaman tsaye ga jikin hujja yace shi haka wai daidai ba magana mutum ne ya jagoranci mutane yamma mutane limancin sallah zaman ta ya rabar ko da ya zanna ba ya kare kai ya yi salati wannan dama akwai sabani tsakanin malamai ayoyin salati da zaman ta ya rabar ko ko ba a yi ko sun ce ana yi sun ce ba a yi kenan ka ga mutum ya yi ya faɗa wurin magana waɗanda suka ce ana yi sai ƙarin addu'a da ya kuma ta neman kari daga dukkan ba a yi amma tun da ka yi sallah kawai za ka lalata amma dai ba in bayan salatar annabi da zama na farko ba alkumi sun kayi ba wani wata addu'a da ake karawa addu'o'i yana kara su ne bayan tahiya da salatar annabi a zama na biyu zaman tahiya na biyu amma dai duk da haka nan sallar ta ba ta wani abu da za ta yi ta yi insha Allah na'am kuma da yake ni a san da ranar laraba ya yi yanki wani wanda yana cikin da wasu abu zai ce zai bai zai bai su da ranar laraba
ranar laraba rana ce daga cikin ranaku sauran ranaku wanda dai juma'a ita ce gaban su ita kai farala ta kai darajar jisa naka shar'anta mana mahadu mai sallah rana juma'a gaba ɗaya amma ita ma laraba ah, rana ce mai albarka duk da yake akwai riwayoyi da aka rawaito waɗanda suke nuna ba ta da albarka rana ce da in kana so ka yi abu kanka ci nasara ka yi ran laraba to an samu saɓani wanda suke nuna manzalar sallallahu alaihi wasallam ya kayan abubuwa yana jinkirta sai ran laraba ne yan kiran kaga rana ce mai albarka rana ce mai daraja kamar sauran rana Allah ya samu da kuma ita ce gobe za a yi azumin tasuwa gare ta wasu sun yi yau saboda lissafin watan ya sha bamban wasu yau tara ga watan a lissafin su gobe kuma ashura wasu kuma mafi yawa gobe ne ta su a tara ga wata Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da in baqitu ila qabili la asumanna tasi'a ma
الله kun أكبر الله أكبر Allah ya sa na rayu har zuwa shekara ta bakwai zuwa azumin tara ga الله wata da kuma أكبر azumin goma.
الله
don أكبر kuma mutum ya tsaya a kan na banda gobe to ya
أشهد أن لا إله إلا
ko ko bai samu الله sosai guda idan kuma wanda ya bar lafiya أشهد kake da tunanin kuma lada biyu ba sai dai أن لا إله إلا الله kawar da أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله المحرم وجعل شمال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر kuma rana ce da manzala sallallahu لا
alaihi wasallam ya halatta mana yin azumi a wannan rana إله إلا ko الله ba rana ce ta mai ta bakin ciki ba kamar yadda wasu ke a rana azumi farin cikin mu shine mai azumi magabatan mu mai ta masu addu'a Allah ya bar su kuma abubuwa sun faru wannan rana mara daɗi sun faru mara daɗi domin abu ne mara daɗi kwarai da gaske a cikin jikin annabi kuma wanda annabi yake ji da shi a ce kuma an kashe shi kuma kashewar da aka mai kashewa ta dace kai aka ɗauko kama ana ba kusan ba ne kasa wannan abu ne mara ɗaya in kana ji wannan labarin zuciya ka za ta yi tahi za ka yi hawaye za ka shiga damuwa kafin kai masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam masoyin ya ce ka so iyalin shi ka so iyan shi ka so jikokin shi ka so matan shi ɗaya daga cikin jikokin shi a ce an bari da wannan ba ka san abin da zai daɗi ba to amma duk da haka duk da rashin wannan abu mara daɗi da ba zai hana ya ce in misalin da ya ce a yabu Allah ya sa mu dace kuma duk da haka na azumi ne mai falala azumi ne na nafila wanda yana da lada wanda ya bar shi kuma ba da laifin ko nuna nan idan ka ga wani rana al-muharram ba ya azumi da ka kallon shi kamar wani mace Allah wanda ya zai samu lada wanda bai kuma ka kyale yana zanne tare da kai kuna yi yana shan dinya sai kana azumi yana zuba dinya bakin shi yana kawo a kan mai ko yana shan shayi ko ya ga shayi ka je wuri ya bar wannan falala ya bar wannan lada amma ya yi sabon Allah domin azumi ne na nafila na sunna ba azumi ne na farilla ba amma dai ban samu ne mutum ya yi in matukar dai yana iya wata yi shi ba na'am sai dai bara a tuwon akwai wanda yake bara a tuwa ba shi ya mai yawa har ma ba yin shiga mutane yana bara a tuwa a kama mai Allah ta'ala ya ba shi abin da wani kuma shi kuma da ya yake yi sai an yi kamar za a biyan shi ko sai a biya shi ma yana bara a tuwa Allah ya sadu wanda ya gangaro da mota shi ko da mutum za a biya kai ya sake hanya shi ne shawar shi ne kuma yana na bara a tuwa kan jarabawa da da cikin tunkara Allah subhanahu wa ta'ala ya sa da masu certifica da masu bebe da masu bak duka Allah ta'ala ya ba kowa sa ya sa yaran mu da yawa su samu wannan jarabawa Allah ya zama cikin wani ci gaban kasan mu da addinin mu da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu da yake da kai duniya da lafiya sai dai bukatu suna da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana akwai abubuwa da yawa da muka sa gaba muna fata Allah ta'ala ya samu cin mutu kuma na ba Allah da yake bara addu'a ga dan uwan shi da aka kama yana bara addu'a Allah ya sa a sake shi sakamakon wata tuhuma da ake mashi ana zargin shi da wasu abubuwa to muna fata Allah ya sa abubuwan da ake zargin su ba da gaske bane ba Allah subhanahu wataala ya wanke shi ya sanya da gaske shi kuma ya raba shi ya zama cikin irin wannan wurare da dukkan wanda yake cikin irin wannan yanayi Allah subhanahu wataala ya ita shi akwai kuma masu shari'a na jikin waɗanda suke kula da abin nan ƙananan yara sun kawo kuka wurina sun ce suna roƙon mawadata su je su taimaka nan gidan fasu inda ake ajiye yara wurin mace wanda Allah ta'ala ya zo na iya taimakawa to ya je taimaka a ƙara masu wurin ya ƙara hali saboda in ana ruwa ma yaran inda za su shiga babu aiki ne na al'umma aiki ne na taimako kuma aiki ne na cutare wanda yake cire karka kalmi a kan da yake su karka kalmi mutanen banza ne sakamakon taimako yana ya zama tuwa shirye su ko ba haka ba kuma yaran da yawa yan shekara sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas suna da yawa wasu shaye-shaye wasu sata wasu abubuwa suka kai su kuma ana so dai a kama domin a ceto rayukansu a ceto mugayen da mutum su alaba shi da su kuma a wurin da suke ana koya musu ayyuka saboda a sa su mance da waɗannan abubuwa muna gane ko to kenan abubuwan da ake koya musu su ake in sun hito su kama aiki mutum dama rashin aiki ne waɗansu malalata suka hure musu kunnuwa suka ɓata masa rayuwa yanzu mutum ya yi zama wannan wuri wata shida shekara guda shekara ɗaya da rabi yana koyon aiki kaga in yayi sai samu aiki ne kaga ba zai kuma irin wannan rayuwa ba kaga ba da misali yake akwai wani mutum a agaras cikin mawadatan agaras cikin gidan kasa agaras cewa idan aka yi haka duk wanda ya hito aka koya mai aiki kayan aiki mutum yake so na yara irin aikin da ya koya sai ya sanya kayan aiki kuma shi ke nan daga a yara da yawa sun samu shirya sun gyaru sakamakon wannan fadakarwa da yake wato taimaka ma 'yan kaso shi ma yana daga cikin aikin addini ba Allah ya faɗi ya ce wa yatiman wa asira suna ci da maraya kuma suna ci da ɗan kasu Saboda aikin ɗan kasu yana yana da muhimmanci kulawa da gidan kasu za su abin nan abin da ya shahi harkar azumi abin da ya shahi layya abin da ya shahi taimako abin da ya shahi ciyarwa abin da ya shahi kama musu agaza musu tsamo su daga wannan muguwar rayuwa da addini a kulawa ko a ɗauki nauyin malaman da za su rike zuwa suna faɗakar da su lissafi duk wata da duk duk wata muna zuwa shekara sha biyar da ta wuce kayan a fara boko haram sakamakon zuwa boko haram muka bar zuwa na karfi matakai ba a shiga ba da abubuwa duk abubuwa dai sun zuwa an tattara ko musu aka bar zuwa amma da muna zuwa kuma suna sauraron mu suna jin daɗi yanzu ana na farko ma gaba ɗayan su an ba ni lafi da yin wannan ta yan sallama ne da kuma ga shugaban gaba suna ta harkokin gaban su suna kai kawai suna ta wa alina yan ki kawai da nan mutanen ba kawai ji a sai Allah kuma Allah ya kawo mahita kawai sai na ɗauko magana aljanna ina kai ina ta magana ne ma aljanna da duk kowa sai ya zanga da shi aka bar da kowa ake jin ana ta kowa ana kallo na na kowa ƙarshe kowa da na ci za ka yi a sai da suka ce ma suka ce ma malamin da ya gyara magana suka ce da Allah a zai zuwa da ku ta ku nan suna bukatan abin nan domin musulmi ne ba arna ba ne ko arna ne wajibi a taimaka musu ko da rai da rai za ka taimaka musu wanda kana musulmi ne saboda haka da aiki ne na taimako aiki ne na agaji na shekarai kun je irin bukatar da ke akwai wanda ya daina ya taimaka wa sun je da irin wurin irin inda za a yi abin za a taimaka duk wanda ya taimaka Allah zai taimaka Allah ya taimaka mana biya mana bukatun mu waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ya saka musu da kai Allah ya biya musu bukatun su Allah ya kare masa hawayen su gaba ɗayan mu Allah ya biya mana bukatun mu Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ciwo Allah ka raba mana asiri duniya da lafiya ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu cimaka mai albarka Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya mabatan mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su mutu matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah matan su da matan su ya Allah ƴaƴan mu kanana da manya Allah ka shirya su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah ƴan kasuwa mu kanana da manya Allah ka taimake su ya Allah ka taimaka masa a cikin kasuwancin su ya Allah Allah ka tsamo su daga walalai da suke ciki ya Allah Allah muna roƙonka talakawa Allah ka sauƙaƙa musu rayuwarsu malamai da almajirai Allah ka taimake su ya Allah Allah garin nan namu ya Allah ka ƙara kawo albarka da alkhairi a cikin su ya Allah kamfanin nukan da suka kwanta a cikin garin nan Allah ka tada su ya Allah waɗanda suka mutu Allah ka raya su ya Allah yakuna da yawa babu komai a cikin su Allah ka cika su da alkhairi ya Allah mutane da yawa ba su da aiki ya Allah ka kawo musu aiki da albarka mutane da yawa zaman banza da zaman kashe wando yayi masu yawa da talauci ya Allah Allah ka yayi masu ya Allah Allah ka kawo musu karshen wannan wahala ya Allah da dukkan kasan mu gaba da ya Allah Allah ka kare mana kasan mu ya Allah da gaba kirci da ake kulla masa ya Allah da rara ɗan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka kare mu daga gare su ya Allah Allah ka shirya da mu shirya ta addinin musulunci Allah ka sa mu zaman tutun tsira madaurin ki da ya Allah Allah ka hada kan mu ya Allah Allah ka raba mu daga boka ya Allah Allah ka sa mu rungumi junan mu mu so junan mu ya Allah ka tausaya mu junan mu ya Allah Allah ka karba mana addu'a mu ya Allah Allah ka karba mana addu'a mu ya Allah ko addu'a mu ya الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين